أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 23 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan 8 na shekara 2025 miladiya alhamdulillah kamar da muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala na abi zaid bin qirawani littafin fikihu na mazhabin ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan dogon babi babin aure da abin da ya shafi aure da sauransu wancan sati mun yi darasi na 62 ko yau zan tashi darasi na 63 kuma ina jin wata gaba ne na nemi kwana wal mudallaqatu ne qabla al bina'i ko kuma wa man dallaqa wa man dallaqa ni dai ana na sa alama wal mudallaqatu qabla al bina'i laha nisfus sadaq an gani alama ne da ta nuna wal mudallaqatu qabla al-bina'i kuwa gani wanda ya gani ya bada shafi ku bada shafi shafi na nawa ne 14 14 to shafi na goma ya tar da kudu daga sama sai dara ta nawa daga sama ko da kasa gomiya tara da hudu tis'in da hudu kenan ko? kwaya ga gurin wal mudallaqatu qabla al bina'i laha nisfu sadaqi illa an ta'afuwa anhu hiya in kanat sayyiba wa in kanat bikran fa zalika ila abiha wa kazalika sayyidu fi amatihi an gani gurin malace wal mudallaqati ma'ana matar da aka sake ta qabla bina'i kafin ayi kwanta aure ma'ana kafin a tare shine qabla bina'i kafin a tare laha da ita laha nisfu sadaq ma'ana mutun ya aure mace kafin a tare sai sake ta to yanzu ta ci rabin sadaki an tashi mai domin shi rabin sadaki abinda ya ba da rabi za a ba shi tunda shi ya ce ya fasa babu wani wannan kuma na ka'ida ce doka ce ta musulunci illa an ta afuwa an sai fa idan ta yafe mishi ta ce to ta yafe ta mai domin shi kayan shi gaba da to wannan ba laifi sai karba ya in ka na sayi ba amma in ta kasance ba zawara ce da kanta ce to ta yafi wa in ka na tafi kiran in kuma budurwa ce to saboda haka ba zalika ila abiha to nan kuma babanta shine zai iya yafewa shi ne zai ce ya yafe ba ita ba ita ko ta ce ta yafe ba ta yafe ba saboda haka nan haƙƙi a wajen uba wa kazalika sayyir fi ammati in kuma baiwa ce to ita ko mai ita mai gidanta shine zai ce ya yafe ita bata sata ce ta yafe ba kenan mutum ya abu baiwa kayan a tare kafin a kwanta aure sai ce ya fasa to saboda haka shi ma mai gidan shi ne ita ma ta ci rabin sadaki saboda haka ita kuma ba ta iya cewa ta yafe mishi sai dai mai gidan shi ma shi ne zai ce yafe kuma duka waɗannan dalilai mun karanto Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa ya ce wa in talaqtumun nisa'a wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ma'ana Allah subhanahu wata'ala ce idan kuka saki mu aure mata sai kuka sake su kafin a kwanta aura saboda kafin a tare shi ne alata waƙar faratun farilahunna farida alhali kuma kun ba sadaki to fanis kuma faratun lahun wannan matar ta ci rabin abin da aka ba ta na sadaki illa an za a kuna sai fa idan shi ne ita ta yafe idan ba zaura ce ko kuma a waliyin yarinya in yarinya ce karama ya yafe ko kuma an baiwa ce mai gidanta ya yafe wannan shine dalili Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa sai ce wa man tallaka amma duk wanda ya saki matar shi bayan baki lahu alumata mutum ya saki mata bai tare da ita wannan ba bai tare da ita ba shine ce walam wa man talaka fa yan baki lahu an mata duk wanda ya saki mace saboda haka wajibi ne sai ya bata mutu'a in ka saki mace bayan ta gama idda kafin ta tattare kayan ta tafi to sai ka ɗauko mutu'a ka bata shi ne ce wa man ɗallaka fayan bagi lahu an yi mati'a duk wanda ya saki mace bayan ta gama ita damu mun karanta a baya wa al'ada ce kawai da an saki mace ta fashe kaya ta tafi gida ko ‘yan uwa a dawo gidi-gidi a yi waɗannan duk dama ce aka ba shaidan da yake bata al'amuran idan an saki mace in dai ba saki uku ne ba to a nan ɗakin da aka sake ta a nan za ta zamna ta yi idda saboda haka in mijin bai da wani guri to shi dai sai bar mata gida ƙa'ida shi ne zai bar gida ba ita ba wanda shi ne a musulunci saboda haka mun bar shari'a ne shi sa kirɗin muke can wahala in kuma dama yana da gurinsa daban yana gurin sai a ita kowa ya gina shi daban shafar a far amma in babu wani guri tun da ka sake ta to kai za ka bar gida sai ka je ka nemi wani wurin haya ko kuma ka je ka koma ɗakin samari ku dinga kwana da samari yayi kuma abincinta komi da komi yadda ka sani ba abin da za a rage tsince ba da ka saba yi za ka yi shi eh yawwa to ai ai ta mun kuri duk abin da musulunci yake faɗa wallahi in za za mu fi ka'idar musulunci wallahi zaga a sauƙaƙe wani rikicin ba sai an kai gidan alkali ba an je gidan sarki an je girwa donin kotu da a sauƙaƙe za a gyara kuma ba tare an hayaniya ba an ji kunya tun da lokacin aka yi sakin rai ya ɓace an yi uwa ka ubanka an ɓata an zo kwashe kaya da girgi an karya miki an fasa miki madubi an karya miki kaza inda da sauransu kuma can an ji an hudu an sake dawa an ja kuɗin mai mota kullum 'yan kurkura suna cin kuɗin to amma dama da aka sake a ɗakin kaga ba a kwace ba kuma abin da aka ce shefa ne ka ci gaba da yin shi ita kuma mi yanzu ita kuma ta ci gaba da yin kwalliya ta sha ba ta rare sai ta gama mu lokacin zuwan ka ya zo sai ta yi kwalliya ta kwalliya da ta saba yi ba ma ta sake ta gyara aliyar da komi ne a fesa turare ka je ka fito dai kwalilan ka je ka dawo ka je ka dawo kai ka ce kai an koma shi ke nan dama abin da ake so ba wanda ya ba wanda ya shi ku sai a gyara da ka ce ka mera shi kenan babu wanda isa isa ko babanta ko mahaifinta ba wanda isa ce a ko dama a gidanka take kaga shi kenan an canza to amma ta kwashi ta tafi sai an je kai to a nemo wanda wani wani to kuje ku yi biyu ku kwaje ai wane ne a ce kuma kuje a gagga samun kuma ganganu to mukaddara tana zaune a nan gidan yana abin ya yi ƙarfi duk ta yi kwalliyar ta yi abincin ta yi wane ne dai abin da ya yi tsanani ba a huce ba yanzu har ta gama idda to yanzu in ta gama idda shi ne yanzu kuma za ta tafi gidansu to a lokacin da ta gama idda za ta tafi gida to shi ne a lokacin aka ce ka ɗauko mutu'a ka bada mutu'a shi ne ka ɗauko wani alheri wani kuɗi ka ba ta ce to wannan aje a zamna a yi haƙuri da shi aje a yi zawarci har Allah su wanta la'akari to a nan shi malamai suka ce liyun fiƙ zu sa'atin min sa'ati ita nan ba a yanke ba abinda mutum zai ba mace a kowa gwargwadon ƙarfinsa ne in talaka ne ya ba da gwargwadon ƙarfinsa in mai kudi mawadaci ne ya ba da don wadatarsa mana rai ya yi daɗi ku ji da musulunci ya yi shi ne ake kima mutu'a to shi ne a nan mala ya ce wala yi jubaru to ita wannan mutu'a'in ba a tilasta mustahabi ne ba a tilasta mutum a ce in bai bada ba ko a ce ta kai karan shi ganin alkali ya bai bata mutu ba a'a amma mai imani wanda ya imani da Allah da manzo kuma ya san Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yace ku bada wa mati'uhunna Allah ne yace ku bada to kaga na kwarar mutumin kwarai sai doko ya bada amma dan baka bada ba ba a matsa maka shine ma yake wala yujbaru wallati lam yadkhul biha wa qad farada laha wala mut'ata laha yanzu kuma muta matar da mutum wallati lam yadkhul biha matar da aka saka wa qad farada laha sadaq amma mutum ya riga ya fada mata ya ba ta sadaki wala mut'ata laha a nan malamai suka ce ita ba ta da mutu'a mutum ya saki mata kuma ya riga ba ta sadaki amma ba a kwanta aure ba a yi dukuri ba kuna fahimta to ita ba ta da mutu'a me ya sanya domin ita in ai rabin sadakin sa ba ta rabin sadaki kuma ita zai shine mutu'atta ina ba ta mita dama ai wani abu ne da za a baki don kwantar da hankali da a maimakon a ce kwaso gabaki daya an gane wannan darasin kenan ita waccan wadda wadda aka riga aka saki a kwanta aure ana tare aka sake ta to ita ce za a ba mata amma ita wadda ba a kwanta aure ba to ita rabin sadaki za a bata wala lil mukhtali'a amma wa alaikum salam barakallahu to wannan yayi tambaya mai wannan kwarai anan mut'a akwai mut'a wannan ake mut'a ta wanda aka saka in an saki mace shi ne mutum ya mawa mace wata alheri dukiya da don dukiya mai kwari mai kwaɗi ya bata da ce gida a dinga ɗan murmura kafin allah ya kawo sabon bazawar ina ba ta bayanta ita ce wacce allah suwanta na kyauta kamar ce ohunna cancin alkur'ani akwai auren mutu'a shi wacce ake mishi zawazin mutu'a ko nikahul mutu'a ina ba ta kun gani ita ko da an ce mutu'a sample to ana nufin wanda da aka saka a ba ta kyautata mata amma shi kuma wancan mutu'a auren mutu'a ake cewa shi kuma jawazi mutu'a sai an hada da ce jawazi mutu'a ko nikahul mutu'a in kuma da Hausa ne sai a ce auren mutu'a to shi kuma wancan auren mutu'a haramun ne ma'ana me ake nufi da mutu'a da mu ai jin daɗi kaga anan ma muta da zaka ba mace shine ka bata wani dukiya dan ta ji dadi to shi kuma wancan auren mutu'a aure ne da ake yi kamar da wani dan kankaran lele ne ake sa mutum sai ya ga mace ya ce to zan yi auren wata guda ko auren shekara guda ko auren shekara biyu ko auren rabin shekara eh kwantara to wannan haramun ne an yi shi da a farkon musulunci daga ba kuma musulunci ya hana haramun ne ina fata an fahimta an yi shi a farkon musulunci amma daga bakon musulunci ya hana haramun ne aka haramta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma duk da haka 'yan shi'a su har zarafida su kuma har suna yi shi to amma haramun ne musulmin kwarai baya yi wanda ya aikata ka sani ba aure bane ba zina ne wajo ko ne kuka daidai yake da mutum ya je gidan karuwa yanzu a hana ina ba ta fahimta shi ne auren mutu'a ake da 'yan shi'a suke yi to yanzu kuma da yawa kasan nama da yake bangaren shagantaka samari suna na da 'yan mata to saboda haka samari da 'yan mata suka tara a gurin sai ake ta wannan shagantaka amma haramun ne in dai kai musulmi kware ne ka sani in ka aikata ba aure ba ne ba aure ne na kwantara wasu har na kwana uku ma ana yi to ka ganin shagantaka ce ba wannan ba to musulunci ya hana can farkon musulunci shi ma wani uzurin larura ta ta kawo musulunci ya halatta kuma daga ba musulunci ya haramta saboda haka wani shi kuma auren mutu'a ake ta haramun ne auren mutu'a ba ɗan masu shi a su suke yi kuma su ma haramun ne inda musulun kware ne kai aikata wa in mata wa in mata anil lati lam yufrid laha wa lam yabni biha fal hal miras wala sadaka laha yanzu wa in mata yanzu idan miji ya mutu game da macen allati lam yafrid laha sadaka wanda bai ba ta sadaki ba kuma walam yabdi biha sa'annan kuma ba tari ba mana shine ba yi dukuli ba shine walam yabdi biha fal hal mirasi to wannan matar tana da gado ana jin wani hukunci ku dabu-dabu an fahimta da kyau wa in mata anin lati lamin furdula mutum ne ya daura wa mace aure amma sai ba ba ta sadaki ba mana kenan in ya dawo za a tare zai ba da sadaki a ba ma ba shi wani ba yakin da ba wannan ba ba tare ba tukun musulci ya halatta a kun daidaita da mai to shi kenan kina so na yana son ki to ina wali ya ce na baka na karba an karu to amma bari zan yi wani bulaguro ne ko kuma zan je wani guri in na dawo na zo kuma zan yi magana sadaki ba ta kuma shi kenan da ka ba ta a wani to an haka ba ba da sadaki ba kuma sa'an nan kuma ba a tare ba ya tafi kafin ya dawo sai rasu a naku tunani zai ku ce abata da gado ko to shari'a ba sabanin hankali bala halin mirasu to tana da gado wala sadaka laha amma babu sadaki ba za a bata sadaki ba eh an babuce wannan tafi saboda haka fala halin mirasu tana da gado da rashin wannan karatun ne yake son yake kawo mana wasu rikici in kaji ana ko an ke yayi turmi ayi tabarya rashin babu karanta ba to wannan mata tana da gado wala sadaka laha amma ba ta da sadaki saboda haka ittifaqi kuma wannan ittifaqin malamai domin me bi aqali nikafi sihhatit tawal da an kulla aure to yanzu kuma shikenan gado ya ya hada tsakanin mace da miji amma sai dai ba ta da sadaki wani shi ne zance mabayyani zance ingantacce a wajen malami walau da halabiha kana laha sadaqul misl da kuma yanzu an daura aure ya faɗi sadaki to sadan baki sadaki kaza to amma sai na je na dawo yanzu na yi lodi sai na je na dawo an daura aure aure ya yi kuma shiga kwanta da matarsa amma su da ke ce sai ya dawo to da ya tafi bai dawo ba sai Allah mishi rasuwa walau da khalabiha kana laha sadaqul muslim to yanzu sai an biya ta sadaki ta ci sadaki kuma sa'annan tana da karo ta ci gado da an zo ana zanta ina masu bin bashi sai ta ce to tsaka tsaka hannu ta ce ne ta ce ina jibin shi bashi sadaki bai bani sadaki ba sai a kuɗa sadakin da a bata sa'annan kuma an zo gado sa'annan kuma sai a yi gado da ita ina fata an gama illam ta kun radiyar shay'in ma'alu ma'ana in ta kasance can ba mamaki ya faɗa mata wani abu sadakin ta ce a kaza za ka bani ta to bari sai na dawo kenan ba ta yarda ne ba a wancan lokaci ya faɗi sadakin ya ce zai bata kaza ta ce a kaza za ka bada ta to yanzu bani da shi sai na dawo shi ke nan halittu su kwanta matar shi aure ya yi in an samu ciki kuma ɗan shi ne na halal to shi kenan ba komi to jika Allah ka lafiya ya tare da iyalinsa ya tafi kafin ya dawo ya rasu to yanzu sai an biya ta sadakin ta sannan kuma ta ci gado an barbita to mu je gaba wa alaikum salam ina jinka eh amma an ya fita labata amma ba su tsari kuma da ya fi gida ba shi wani ban gane ba kamar yanzu ba kwanta a kan mhm kamar yanzu amma ya fita tsari mhm to da yake sa ya mutu shi wannan hukuncin tsari shi duka za su ci ko kuma rabi za su ci
dan da an riga an kun fahimci tambayar shi ko ya dawo da mu darasin ko alhamdulillah kenan kuna fahimtar darasin ana bin darasin ya dawo da mu darasin baya kenan darasi da wannan mutum ya ambaci sadaki amma bai kwanta auren ba to yanzu tunda an ambaci sadaki to yanzu kuma tana da rabin sadaki yawa ai mun karanta baya lahanis fi yawa sai a bata rabi tunda an riga an ambata darasin da muka yi waɗannan alhamdulillah to ni hada alhamdulillah ina fahimta haka darasin kenan ana fahimtar darasin wannan shine amfanin malam duka mun muraja'a ce muke ma kanmu eh kenan alhamdulillah darasin yana shiga kenan ko fahimta kenan darasin mun da muka yi wancan na farko shi wancan sati shine ya tambayar da ya mana ko musa gida kenan kun ga sai mu ba da amsa wancan to yanzu an faci wannan to yanzu kuma wata gaba ce zan mu tashi wa turaddul mar'atu min al-jununi wal juzami wal barasi wa da'il farsh fa in dakhala biha wa lam ya'lam wadda sadaqaha wa raja'a bihi ala abiha wa kazalika in zawwajaha akuha wa in zawwajaha waliyun laysa bi qaribin qarabatin wala shay'a alayhi wala yakunu laha illa rubu dinar to yanzu kuma an ajiye batun saki aha sadaqin misli ma'ana barakallahu fi shin ko wannan na tambaya akan kalmar da aka wannan sadaqin misli ma'ana sadaki daidai da ita daidai matsayinta irin in ƴan mata ce to daidai irin ƴan budurwa ce daidai sadaki ba mamaki ya faɗa mata sadaki ba daidai da ita ba ana ba da sadakin ƴan mata kaza shi da ya tashi sai ya kasa ko a'a daidai budurwa irin ta cikakkiya kaza shine sadakin misli ma'ana daidai matsayinta daidai kwatancinta sa'anninta ya aka yi musu sadaki A'a. ni na fasarar da na maka na yi matsanuwa ne kana tambayar sadakin misali shi ne na faru to yanzu tambayar ka ma'ana sadakin misali a lokacin da shi da ita da aka zo wajen sadaki wajen faɗin sadaki sai ya faɗa mata sadakin da ba ta yarda da shi ba shine ce in lam takun radiyatu bi shay'in ma'lum sai ya faɗa mata sadakin da ba ta yarda da shi ba sai ta ce ita wannan sadaki ya mata kaɗan sai ya ƙara mata ce to kin san yanzu ban da kuɗi kaza kaza ne da wani a ita kawai ne dai in ma ko da shi doki alƙawari ta ce to shi kenan bari ina dawo ita ce ba ta yarda da sadakin ko kuma a'a ya ce yanzu ban da sadaki amma ga wani rabin kare na can ko kuma kare na guda zan baki ta ce a ni kuɗi nake so ka fahimta ta ce ni can suna ke so bana son wani wannan sarake ka su kare he ka bani na sai da nayi wahala a'a ko kuma wani raƙumi gari ko ta dabba ko ta kadara shine ke bi shay'in ma'lum abu ne sananne ka fahimta yanzu ko kuma akwai wata kamar tambayar da ne wai to ita biyar ba auren ne aka yi ba shi dai ba a mace sarai mm da ba a mace sarai kuma da ya guda wuri misali kamar da aka ba da ko sai ya rasa ba a mace sarai ba sam ba a ce ba kaza za a ba da eh ba lokacin ne za a ba da sarai wanda yake da miji ai kuma ai anan kuma babu ta bata da sadaki anan ai darasin da muka yi anan kuma bata da sadaki in ba ambaci sadaki ba to ai yanzu bata da sadaki yanzu mi za ta yi gado za ta ci amma kuma za a bata mai ake ta mutu'a nan mutu'a a ba za a bata mutu'a ba sai a bata gado Mm. babu sadaki yawwa kenan yanzu bata da bata da sadaki kawai gado ne gare ta yanzu kawai hakkin ta gado ne yawwa Mm. eh ka kubar shi a hankali wannan eh eh mm mm Ra- ba kwanta aure ba rabi rabin sadaki da duk a mata da aka sake ta ba kwanta aure ba rabin sadaki za a bata sai an ambaci sadaki eh wa alaikum salam a a tambayoyin nan wasu ne karatu in ba tambayoyin su suke hudo da da da karatun ba eh eh ne ta kaddaba mm a a yawa kai kuma kai ne kai kuma kai ne mai takaddamar aure saurara ko ba a ambaci aure ko ba a ambaci sadaki ba ana daura aure aure kuma yayi alal misali yanzu ga kai ga ita kina so na ina so to kai wa wani abun wani taka ka tana so na eh eh to ina wani ki wani to kai fa na baka na karba sadaki ce to sai mun dawo aure yayi matar shi wannan fadashin baɗin auren burin faɗin sadaki shi shi ne kai ka waɗancan hukutan hukunci ka fahimta in ya ce a'a to sadaki ka zane amma sai na dawo sai na dawo yanzu kuma kaga bashi ne yanzu bashi ne alhaji baka fahimta ba ko to sake tambayar bai me baka fahimta ba eh eh eh wata ko wata hankali eh a a yi maganar sadaki eh an daura aure matan shi ce to me kake so ka fahimta anan yawa ku bari bari mu shi da me me tafiyar me kake so ka fahimta anan eh Ehe. to tun da bata sani ba ya ne kai kuma me kake so ka fahimta anan abinda kake so ka fahimta aure yayi ko bai yi ba aure yayi ko ba ambaci saraki ba aure yayi ka gane in dai kawai saurara da an samu wali da miji mata an yi yarda an yi siga aka daura aure aure matar shi ce shi ne muke maganar idan da zai rasu kafin ya dawo to sai ta ci gado tunda an daura aure eh tunda ba a furta yawwa to tambayar ku anan matsalar miye shi albabbancin tunda ba a furta sadaki ba to idan ya rasu yanzu bata da sadaki gado gare ta eh eh Mm. a lokacin ko sai bayan da ya dawo shi da alhaji ka dan ajiwa dan kwanta da hankalinka ana maganar an riga a dan daura aure aure ko an ba da sadaki ko ba a ba da ma'ana ba a ba da sadaki ko an miƙa sadaki a hannu ko ba a miƙa shi ba in dai an an daura aure kuna fahimta aure ya halatta ana iya daura aure da kuɗi ko ba kuɗi ma'ana da sadaki a hannu ko babu sadaki ana iya cewa bashi ne kuna fahimta ana iya kuma daura aure to ke za ta ba dai kina so na ba eh muna so ga wali a daura mana aure to batun sadaki a'a ni kaza zan baka a'a ni kaza zaka bani ta to yanzu tun da ni yanzu abin da ke faɗa ba da shi to amma bari na yarda zan baki sai na dawo ko kuma bari in na dawo saurara tun da yanzu ba ta da ya zai ba bari in na dawo zan mu zo sai mu daidaita lokacin na samu kuɗi sai mu zo mu daidaita an baki in na dawo haka ne to in ga wannan to sai da yaje sai rasu to yanzu batun aka ce a nan hukunci batun sadaki ya tashi bata da sadaki amma mi za ta yi gado ka fahimci wannan yanzu ya warwaro abinda kake shigo ya kawarwaro to ha eh yawa kuma shi ne ma babban point essential in wani ne aka muku nan sai ku ce a bata da lashi tunda ba kwanta aure ba to kun ga shi ne saban shari'a ya kar musulunci ta a yawwa mm eh mm tana barakallahu ka yawwa kun ba ki siga di yanzu kuma bije ta wannan alaji yawwa to wancan shine wanda kuke tsammani yanzu an dan tambaya na zai ku ci a a tunda baban da aure ba to shine shari'a ta bazan a a to kuma na ƙari na uku da aka tafi yanzu da suka je so an daura aure sai in na dawo zan ba da sadaki to a daura mana aure sai in na dawo zan yi maganar sadaki da yawa kuma ita ce yanzu wannan yanzu an daura aure to to to ya to ya sadaki ta in na dawo mun yi maganar sadaki da ba kwanta aure ba amma an daura aure tito in na dawo mun yi magana sadaki da ke ta to shi kina Allah dawo da kai lafiya to da ya tafi sai Allah bai dawo da shi ba ko gane to shi ne anan hukunci ya ci to batun magana sadaki ta kare ya fadi ba ta da sadaki amma mu tana da gari magana ta fito to ku bayan eh eh ta rasu shi kuma gaga sai shi kuma wannan contrary to yanzu shi ne ya tafi an daura aure ba a tare ba da ya dawo ita ta rasu to shi ma yana da a'a ai ba a kwanta aure ba ai ai wannan a'a siga yau kuma akwai bambanci siga daban ba wannan beko daban aure daban a'a aure ne sak aka yi ko kuma beko ne aka yi in bai ko ne ba aure bane ba in aure ne sak to yanzu ba tashi ce ka fahimta eh eh bai bada ba to a tunda ba aka dafa sun babu sadaki a tare da shi a a eh shi da shi ma zai da zai ci gadan shi ma zai ci gadan shi da dama tambayar da yake zai ci gadan zai ci gadan ai ba sakinta ne ba ai wacce wanda aka saka ce ba haka nan ba tare da ita ba shine musulunci ya dora maka Allah ya ce to dole sai ka ba ta rabin sadaki ai ta wannan sai ai ba sakin da yi ba yauwa babu zancen rabin sadaki ne da kuma ba tare ba yanzu alhurmar menene alhurmar auren yanda ita ma alhurmar aure ta ci sadaki ta ci gadan shi shi ma alhurmar eh eh
muke ganin Allah zai fi mai sadaki inda yanzu yan wani na bisu ba mu sadaki inda suke da ke kuma ke inda da gaza ya kamata ke ko kuma ke kuma ke a ai sai an dare wannan ba da eh in an saka ne ake cewa take da rabin wannan ba haka nan ba komi ba laifin gwamnati ya ji ya saka ya fasa ka ai irin wani ana dan rawo da mutum ya ce ya fasa to ya fasa sai an rabin da zaki da ke da shi to mu wuce wannan gabar to gabar ka eh yau to shi kuma wanda yana tambaya shin ya halatta yanzu mace tana son miji bai bai da sadaki ya halatta ta bashi sadakin ya zo ya biya ya halatta wannan kyauta ne da gare ta ba in ta bashi kuma in ya je kashe fa daga wannan daban yake biyan sadakin kaga wannan yawa wannan kyauta ne ta bashi kuma wannan daban in ta bashi ya zo ya biya yayi to sai mi eh a an kwanta aure wannan an kwanta aure ta cinye sadaki in a in ba a in bashi in bashi ne an riga an yanka kenan kuma nan rabi ne zai bada tunda ba kwanta ba yauwa yana sai sai ya biya wanda kuma sai a gama da dukiyar ta sai ce ba gado ba insha Allah eh to yayi to mu je gaba a a yana da kyau gaba gaba gaba ce yanzu kuma wannan magana yanzu ta magana da zamu tashi an sake ya aje mu da magana sake aje yanzu kuma wata illa ce za a shiga har yanzu dai ta zamantakewa a wurin dai kuma suna faruwa tsakanin miji da mata ina ba ta mafita yanzu gaba da gaba yace wa turaddul mar'atu min al-jununi wal jizam yanzu kuma wannan zahirin yanzu an dawo magana za a mana bayani akan aibobi illoli waɗanda suke sanyawa mutum ya mayar da mace ya ce ya fasa kuma a bashi sadakin shi kun gane ko can aishi da kanshi ne ce ya fasa to sai musulunci ce to ta ci rabin sadaki yanzu kuma akwai inda shi kuma miji zai ce ya fasa kuma yana da gaskiya kuma a mera mishi sadakin shi eh in ita ce ta fasa mun yi darasin a baya shi ma wani hukumci da baka na aka yi darasin wancan darasi na gaba ga wannan shi ma darasi ne guda mun yi shi in zata ta fasa ta ke ta rama mishi to a takaice dai zai ta rama mishi sadakin shi ka gane baka na aka yi da sun to ita rama mishi zata yi to yanzu kuma shi ne zai ce ya fasa sa'ani kuma a rama mishi an gane to shi ne yanzu to gabar da zamu tashi ma'ana idan an samu mace tana da wasu illoli kaɗan ko da yawa to saboda haka musulunci ya ba da dama miji ya koma ya ce a biya shi sadakin shi kuma ga matan kuka iya kuna su ne waɗannan illolin za a faɗa mana wato raddul mara'atu minan shununi ana mayar da mace ashe kai an lullube ba faɗa maka mahaukaciya ce baka sani ba sai aka aura maka ita aka ta eh a'a shi dai zahiri junun hauka akwai kiris daban na tension wannan wanda yake tashi wannan daban illa ce wannan rashin lafiya akwai kuma wannan hauka sak sai aka boye ashe mahaukaciya ce aka boye mishi sai bayan an je ya gano mahaukaciya ce to saboda haka sai ya dawo ya maido ta gida kuma ya ce a biya shi sadakinsa waljuzab ko kuma kuturta ashe kuturwa ce bai sani ba to wannan musulunci ce shi ma sai ka dawo da mace a biya ka sadakinka a maida maka sadakinka walbaras da kuma albars saɗore ɓalairi haka da ake ake faɗa mata ba haka ake fasara albars ma'ana saɗore ɓalairi ma'ana wata wannan kuturta ce muguwar ka san kuturtar ma degree ce tashi ce to karamar ita ce ake kima shi sam kuturta wadda mun sani ita kuma albaras ita kuma muguwa ita ce wata ke ciccire gaɓuɓɓiya gaɓaɓu gabaki ɗaya muguwa akwai da ita kuma canza jikin ne da halittu da abubuwa da sauransu daga duk komi ta kankambare shi ta sa komiya waɗanda sauransu to ita ce ake kima shi sam karamar kuturta albaras ita kuma muguwar ita gaɓaɓuwa take cinyewa gaba ɗaya mai yin yoyo tana ɗoyi tana wari da sauransu to duk idan mutum aya a wurin mace aka ɓoye mishi ya san zo da wannan to yana samu sai ya mai nota saboda haka kuma a biya shi sadakin shi amma in fa bai sani ba aka ɓoye mishi aka mishi kudin jini aka mishi kisa to saboda haka in ya dawo ya mai nota sannan kuma sai an biya shi wada'il farsh da kuma da'il farsh ne ciwo ne da yake samu a gaban mata wannan ciwon shi kuma bangare guda kusan biyar ne ko hudu akwai na farko alƙarni idan mutum ya auri mace ya zo kwanciya da ita sai sami tana da alƙarni alƙarni an ce ƙarni sai a ce ƙafo amma menene asalinsa wani ciwo ne wata tsoka take fitowa a gaban mace sai ta hana saduwa kenan ko ta hana jin daɗi ba to shi na ake makar idan mutum ya samu mace da wannan to wajibi ne sai mai rota da gida saboda haka kuma sai a biya shi sadaki na biyu arratak daga cikin cututtukan da suke sa a maida arratak shi kuma arratak shine kuma haɗewar gaban mace inda babu yadda wanda zai shiga to saboda haka shi ma musulunci ce sai ka dawo a biya ka na uku al-ifda al-ifda shi kuma al-ifda shine mahadar matsara da ma bayan gida su haɗu shi ma yin mutum ya samu mace da wannan to wajibi ne sai dawo da ita a biya shi na hudu al-istihada jinin istihala shi mu ciwo ne da jini mace kowane lokaci tana jini babu wani lokaci da wani kaga illa ce da za ta hana miji da mata jin daɗi da saboda haka shi ma in an gagar samun maganinsa to shi ma musulunci ya ba mutum dama ya dawo kuma a biya shi sai na biyar insu shine albahar albahar shine warin gaba ma'ana ƙarni ko ɗoyi da sauransu waɗannan cutuka guda biyar da suke a gaban mace idan mutum ya same su to saboda haka musulunci ya ba shi dama a maida mishi da sadakinsa idan ya saboda haka ya a maida masa fa'in da halar zaushi biha walam ya alam wadda sadaka ha warja a bihi yanzu duka waɗannan cutuka bai san da su ba har sai da ya zo kwanta da matar tukun ya gano to yanzu ita matar wannan sadaki da ya bata zai bata kayanta ba zai karba ba a'a yanzu sai koma wajen waliyinta babanta da ya aura mishi to shi zai biya kuma shi ma baban shi kuma ba zai karɓo sadakin ba kun ga wannan shi ke nuna ma asalin sadaki na mace rashin bin ka'idar shari'a shi yasa muke ta wahala inda musulunci yadda ya tsara da a sauƙaƙe iyaye walla ba za su wahala wajen auren da 'ya'yansu mata amma yau jidali yau mutum ya tashi auren da 'yashi mace to duk inda jidalin duniya ke hau kanka musulunci bai sa iyaye su yi wahala ba akan auren da 'ya'yansu mace kai ka gani kana so a yi magana sadakin kaza ne ga kayanki ya kayanki ta je ta ajiye a kwata ta dinga zarowa tana cin tsire oho ya rage naka kai zaka nemi gida zaka nemi gado ka nemi gurin kwanciya da gurin zama ya rage naka da tukunyar ka ta dafa in ma in kun ga dama ma ku hausa ku ce a dinga sauro za ku gara oho kai dai uba ya baka ci da ita wannan shine ka'ida kai ne kai kake so mace kake so an baka an halatta maka ka ba ta sadaki ta to ku je duk inda kuke so in ma yawo za ta dinga yi da tsumma oho dai kai ne matarka ce za a ce dai tana yawo da tsumma in a tsoro kuke kwana ma ce ma da wannan mata ta a tsoro suke kwana duk wahala ce muka baka mu wallahi duk wannan gyara babu shi ma anzalallahu biya min sultan kowa ke wahala saboda mun bar shari'a ne ko muke ta wahala jidali yau ba auren ba ne ba ma kawai tunanin in aka in za a zaka auren da yake tunani ona kayayyaki ba ba a ja- a je ma gyara ma dama wannan bid'a ce wata dama wata wahalalla ita kan shi wannan kayayyakin na sayan gado da wane ka take kai ta wa dora maka mata yake so kun bashi tashi in ma a bisa a tarbaya a bisa tsirere zasu suka kwanta ko in ma a bisa dan in ma zabar sosa zai kawo ugo ba ruwanka kawai abinda musulunci ya ce su iyaye su kula shin wannan miji da zan baki na kware ne mai addini ne mutumin kware ne yana da sana'ayi mai yana da halayya shi ne abinda za a bincika haka manzo Allah ta idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fa zawju wanda ko zo ko yar kun yarda da addinin sa da dabi'arsa da halayyarsa ce ku bashi aure shi ke na shi ya sani mata ka nema ya mummun ba amana ku je inda kuka damu kuka an huta kaga eh babu zancen a'a ba a mata gyara ba ba a mata gado ba ba a yi kaza ba ka je ka dinga cin bashi ka je ka ka dinga roƙo ka bi wannan ka bi wannan ina da ni ta malam bahaushe yake cewa kau ka sai ka sai da akuya ta zo tana ci maka danga tana maka harin duk wannan shi ma da wannan goro a kawo goro a kawo wallahi duk babu aya ba hadisi ba inda Allah dora mana aure hukun nan fa sai ku daura aure ga uban yarinya ga mai so ga shaidu guda biyu kawai shi kenan ina so ne na baka na karba to kai shaida mutum biyu ko shaida shi kenan to to wanda kuka na aura ma wanda shi kenan an kare ko tara mutanen nan da muke wallahi ma duk ba wani ba musulunci ne ba eh duk daura ma kanmu ne to mu she wannan ma abin abin farin ciki ne al'umma sun haɗu ma waye da sauransu ayi zumunci to amma wannan gara ta sherafa da ku dora ma kanmu da waɗannan aibuwa da muka dora ma kanmu mu kowa kuka yake jajen abu ne to ina da yi miji yake son mata ba kai kake so ba da mu kai aka ce ka shirya ka kama kanka je ka tanan ɗakin ka da gidanka da kadanka da komunka da tukwananka na ne oho
inda ma masu amincewa kusa da yanayin da suke sun amince da lalle a kan ma'ani a masu lafiya a tsawon domin su kyautata wannan abubuwan da su su duki yaunin kai wani abu sai sun gida a tsawon shi ne na magana sai an eh
masu tsayewai su ce a yi ɗan ma'ani a masu lafiya mm kuna gani da ko mhm ya kamata su su ɗauki yawon lokacin ne da abubuwan da ya kasance na ɗoyin ci da shan komi da isu a kawo shi su ma kira su da an kawo su wannan shi shine matsalar wannan ho matsalar ho ba wai laifin saurara gashi ba laifin ba laifin mutum ɗaya ne ba dukkan yawwa eh dukkan wane ne dukkan da wane ne matsalar dukkan ta gaba ɗaya ce ta- cin ruwan ruwan ya cinye muka baki ɗaya ba wani wannan ne ba babu zancen wane da wane ba kawai sai dai abinda Allah ya rage aka rage wasu waɗannan an ɗan rage wasu sun ɗan rage abin da dama abin haka ne shi ne kamata a yi yunkura ga baki ɗaya a jefar da abu shi ya sanya kuke ganin cewa wai a haibu dinka cewa kasashen larabawa aure yana wahala kaza da zaro su a'a ka'ida ce ta shari'a suke bi miji kai ne aka sanya ka nemi gida ka nemi guduwa da sauransu sai ka shirya to za a ba ka zo neman aure da an zo an ba kuma kai ne gidanka ne da sauransu kenan duka abin da ya sanya wahala muke sha wahala ne shine dukan mu ne ga baki ɗaya ba wai wannan ba dan ba an kebance wannan ba dukan mu ne ba mu Allah ba mu ikon gyara da kadan kadan da yake shi ana karatu da kadan kadan sai a dinga sassauke wani abubuwa waka to waka zalika eh to yace ko wada'il farshi to waɗannan illoli su ne wanda musulunci ya yi bayani idan mace tana da su za a mayar da ita kuma a biya sadaki ya ce fa inda kala biya lam ya alamu wadda sadaqaha idan mutum ya auri mace har yayi dukuli da ita bai san da waɗannan matsaloli ba wadda sadaqa zai ba da sadaki wa raja'a bihi ala abiha amma sai kuma baban baban ta biya shi wa kazalika in zawaja akufa haka nan ma idan dan uwanta ne na kusa ya aurar da ita shi ma ya koyi bai sanar ba cewa ai kowace tana da matsala kaza to saboda haka shi ma ya usulun yace za a biya zai wannan mai aikata zai ba ta sadaki sai ya koma shi kuma wajen dan wance to ka biya ni wa in zawajaha waliyun laysa bi qaribin yanzu kuma idan wani wali ne aurar da ita wanda ba na kusa ba falashe alai kuma babu wani abu a kan shi shi kenan bai sani ba tunda bai sani ba shi dai an kira shi da wannan ko kuma a'a baban nata ne ya sanar da ya aurar da ita amma matar ba a garin take ba tana wani guri ne to bai san da tana da wannan matsala ba ina ba ta an gane to shi ma kenan kaga yana da uzuri a amma a ce tana gidan shi ne kuma ya san da wannan matsala kaga wannan matsala ce da bata koyuwa a gare shi ba yawwa wala ya kuna laha illa rubu dinar to duka a waɗannan gurare ba wai duka sadakin ne za a kwashe gaba ɗaya bai da mishi ba a'a yanzu ita ma a haka tunda yayi dukuli ya ita to ai ita ma tana da haƙƙi ai ya taɓa shi da ina mata an gane to yanzu sai ya ba da rubu dinar rubu ma'ana sai a kasa hudu kenan sai a bata yanka ko kuma a ce daidai rubu dinar ma'ana yanzu a kasa rubu dinar yana kai nawa to sai a bada daidai rubu dinar a cikin sadakin sai a fudda wannan haƙƙi to a ce to gashi sai a mai da sauran ma'ana ba wanda daga ne za a tattara a bashi ba yaushe kuma shiginta da ya taba ba ina ba ta fahimta a kaga yauwa ku diba adalci na shari'a to ba duka ba duk da shi ma an yi a kuskuren to kuma akwai haƙƙinta ita ma to sai a hudda mata haƙƙinta shine sai a bada rubu dinar mu je gaba akwai lokaci daren yanzu to mun gama wannan kenan yanzu mun ga wannan gaba ta mana bayani cewa idan mutum ya auri mace da illa to musulunci ya ba aka koye mishi kuma wannan illar ba faɗa masa ba to musulunci ya ba ka dama ka koma a fita maka haƙƙinka to amma wajen haƙƙi sai an huda masa ita kuma ta ci rubu na ɗin an kwanta kenan to to
wani son ka ɗin kaunar ka ko ba an yara ba. Ya dace ka mai da mai sake shi da mai yi ba an bai an bai da shi
a yiwu ba mu yi darasin su ba shi ne wannan yaran tsazawar yaran nan shi ne yi darasin darasin mun yi shi wancan satin kullum yau to mantuwa ne kun gane to mantuwa ne mun yi darasin kenan an manta shi ne ake cima kuli yauwa to shi ne ake cima kuli to wannan kuma sai da maida mishi taraki shine darasi waccan gaba shi muka fara sai a maida ma mishi wannan insa ba har mun kawo hadisin Allah haka ne afuwa wannan abin da yake kan tsahin na kushi eh ba irin na kuma ne ba gaskiya eh sai ai hakuri ba shar mun yi darasin kenan irin wannan in mace ta ce wannan kenan sai a wannan mun karanto har hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin abin da ya faru da sauransu ba wata baiwa Allah da manzo Allah ce kin meda mishi garkaki yawwa insha Allah to yanzu gaba wa yu'akhiru al-mu'taratu yanzu kuma gaba za a yi yanzu kuma a aje wannan magana yanzu kuma za a yi maganar rabuto shi ma kuma yanzu ya za a yi tunda kun ganda zamantika ce tambaya ce?
cewa waliyin shi ba kaman ba an saba ne ba dan wanda bane kamar yanda ake da ake falaki ali eh ne kasance cewa baban ne sai ya sanya a yi wanda kuma ai wanda wakilci ne wanda ba wali wakilci ne ai shi wanda wakilci ne ba wali bane ba wajen baban za a sake dawowa kun fahimci tambayar shi yanzu wakilci baban ne yana nan sai wakilta abokin shi yanzu nace Aminu to kai ka bada ta kaga wakilci ne sanya to yanzu wajen Aminu za a da a ba wajen shi wajen baban za a da shi wanda wakili ne wakilci ne ba shi na walitaka yauwa ba na bai tunanin ba na dan ta ci shi ta yanzu wa yu'akharu al-mu'taradu sanatan fa in wadi'a wa illa furqa bainahuma in sha'at zai yi shiga darasin nan magana ne akan rabto eh rabto ka san rabto da darasi ne shi ba kenan darasin shi ma muna so mu warware shi kai shi ɗaya ba ɗaya sai a ga ka'ida ne ake gane rabuto tun da lokacin bai isa mu aje sai sati mai zuwa sai a tashi akan rabuto ma'ana rabuto wanda bai iya kusanta iyalinsa lafibilis to insha Allah to shine shi ma kuma zamu shi iyaya musulunci yake duk abin da kuke tsammanin musulunci ya riga ya warware wallahi ne wannan za mu ji gaba ɗaya ɗaya ɗaya yaya ne yau da ka'ida aka bashi yaya ake yaya zai nemi magani da sauransu insha Allah kenan wannan gabar ita ce zamu tashin Allah kai mu sati mai zuwa sai mu kwana ana saboda lokaci yayi kenan gara a dinga ana dan tambaya na hankali a gurin ba insha Allah eh
kuma ba ba kamar yadda ya fahimta kamar da aka mai bayanin kawai shi ya iya so kawai ya ce ba mu da kuma daga baya ke ga matsalar barakallahu fi wannan tafiyar taka tana da amfani kaga wancan yana faɗi darasin da muka yanzu muka gama an ce idan mutum bai san da waɗannan illoli an akoyi mishi kaga da musulunci ta amina to yanzu yake a'a an faɗa mishi amma shi kuma so hagan hana na ganin laifi sai rufe mishi ido shi a lokacin yana mayantakar abin sai rufe ido ya ce a'a ba komi sai kuma da ya je daga baka bai gane ya dawo ta da a'a sai ya ce turo tara yanzu kuma haƙƙin shi ya sauka ta ci ta daki sai kun sobe bar sai kun sobe a yanzu a kare da shi kun gane ko a a dama wannan a inda musulunci ce inda aka rufe mishi ba a sanar da shi ba yanzu an sanar da shi kawai ido idan ya rufe soyayya kawai shi yana son kaji haka na kaza ya kuma da bayan ya ji hannun kawai a an kare ta ci sadakin ta kuma ba ba wani abu da za a mida mishi yawwa insha Allah kuma wancan inda ko illa mutum ya ce a ba shi eh sai a da rubuci na eh yawwa sai ba shi sai a bashi ba sai a kudda mata rubi ne da sai a bashi saura insha Allah aha mm budda mata maza shi ma wannan hukunci ne daban shi wannan darasin mata maza fa darasi ne mai wahala ko a wajen gado in ka ce tambaye su da amin darasi darasi darasi ne mai wahala shi dashi eh insha Allah sai yana zuwa aka eh, ba mamaki dan gaba ya mana bayanin sa ba insha Allah shi ma hukunci ne daban shi ma matsayin shi darasin shi daban yake akai shi na kidan shi kun samu shi sun sha bamban kuma da dan daudu da yawa suna hada su shi dan daudu ma abun ake ce mishi shi kuma wannan kun samu shi nan wannan homofrodit ko shi kuma wancan yawa wancan su kuma homosexual akwai bambanci duka hukunci su kuma da bambanci ba eh sai ana bambanci amma da yawa sai a sai a kwatsa abu akwai bambanci duka su kuma hukuncin su kowanne daban ne shi wannan la'ananne ne ma shi wannan lalatacce ne shi homosexual nan eh inanne ne shi wannan homosexual dan daudu Eh, to daudu to shi ke da ala'i to daudu to amma ya kata daudu ya kayan mutum da yara dan daudu da yanzu eh to to insha Allah eh to suna da bambanci kenan da homosexual da homophrodite homophrodite to insha Allah yau muka ce nawa ga wata 23 Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji wannan shi ne kaida wallahi in mutum yana son mu zama lafiya Allah duk ga wani wahala da ana zuwa tare da wanda wanda sauran in dai ana bin shari'ar Allah wallahi abu sauƙaƙe kuma sa'annan wani ajeji su a yi wata guda a ce an yi rambuwa an yi kaza a yi ni a lokaci guda a minti biyar an warware kaida Allah ya ce manzon Allah ce Allah ya hada kaza kai shi kenan an kare amin amin amin amin amin amin na'am amin insha Allah kwarai eh insha Allah ni ta taya su da addu'a saboda haka ni ta taya mana mun ta na da addu'a wallahi ba abin da ya kamata mu ma wannan bayan Allah illa addu'a wallahi in ma kana da wani abu aiki wallahi kawai yanci da muka samu na addinin ma wallahi kadai wanda ya ishe mu musu godiya amma fa da muna ji muna gani kawai sai abin da aka ce mu insha Allah aha tambaya ne kake eh eh tana bin matar shi in ka mata saki in ka mata saki uku ba mai bin mata ba ko mai ko mara bin mata ne in ka mata saki uku ba a mela ta sai ta sake wani abu to wacce kuma ita mai bi mata kuma wata illa ce da ma ina ta ci amana wani ha'idata ta ci amanar Allah ta ci amanar wansan Allah kuma ta ci amanar mijinta ita kuma laifinta kaga wajen limki nawa ka gane insha Allah
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك